إن الحمد لله إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه واشهد ان محمدا عبده ورسوله ادى الامانه وبلغ الرساله ونصح الامه وجاهد في سبيل ربه اتاته الله اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم عباد الله فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا عباد الله فإن مجتمع الإسلامي يواجهه مشكلات عظيمة في هذا العصر ومنها التقصير والإمهال في تربية الأولاد وقد نتج في ذلك الانحراف الشديد في الشباب والفتيات وحقوق الوالدين وقطع الأرحام وغير ذلك من المفاسدات فلا بد حل هذه المشكلة عباد الله كيف نحلها ولو تدبرنا القرآن حق تدبره لوجدنا فيه حل هذه المشكلة لأن القرآن كلام رب العالمين والله يعلم كيف يربي مخلوقه فإن القرآن هو الذي استطاع أن ينقلب مجتمع العرب من الجاهلية إلى الفطرة السليمة عباد الله أن التربية من الأفضل الأعمال وأقرب القربات فهي دعوة وتعليم ونسك وإرشاد وعمل وقدوة ونفع الفرد والمجتمع عباد الله إن الأبناء أمانة ومسؤولية عنهم بقول الرسول عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وفيه الرجل راع في أهله وهو مسعول عن رعيته قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى الصبي أمانة عند والديه وقلبه طاهر جوهر نفيسة خالية عن كل نقش وصورة كالية عن كل نقش وصورة وهو كابل لكل نقش ومائل إلى كل ما يمال إليه فإن, فإن أوده لخير نشا عليه وسعد في الدنيا والآخرة وإن أود الشر وأهمل إهمال البهائم شقي وهلك ومن أهداف التربية تربية الأطفال هو أن يفتح الطفل عينيه منذ نشأته على امتثال أوامر الله وعلى اجتناب ما نهى عنه ما نهى الله عنه عباد الله هناك الأمثلة من الأنبياء في شأن التربية إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون يعقوب عليه السلام أم كنتم شهداء إذا حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعده قالوا قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون إبراهيم الكليل وإذ قال إبراهيم ربي اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن أصاني فإنك غفور رحيم يوسف عليه السلام وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون لقمان الحكمة يا بني innaka ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardal takun fi sakhra aw fi samawati aw fil ardi yati biha Allah inna Allah latifun khabir ya bunayya aqimi salata wa amur bil ma'ruf wa nha 'anil munkar wasbir ala ma asabak inna zalika min azmi al umur wa la tusa'ir kaddaka lin nas wa la tamshi fil ardi marha inna Allah la yuhibbu kulla muktalin fakhur waqsir fi mashika waqdu min sautik إن أنكر الأصوات لصوت الحمير أقول ما تسمعون إن صوابا فمن الله وإن أقطعت فمني ومن الشيطان فاستغفروا ربكم إنه هو الغفور الرحيم alhamdulillah dukan yabo da jinjina da kirari sun tabbata ga Allah subhanahu wata'ala shi kadai yake bashi da abokin tarayya a samai da kasai mana shaidawa tare da ku cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama babba dan Abdullahi farin jaka da bawon Allah ne ko manzon Allah ne zuwa ga duniya gaba daya wanda ya bi shi ya tsira wanda kuma ya saba masa ya halaka bayan nan ya uwana cikin addini ina yi wa kaina da wasici bisa jin tsoron Allah da kiyaye dokokinsa a fili da ɓoye a gida da waje inda aka san ka da ma inda ba a san ka ba domin Allah ta'ala da kansa yi wannan wasici walaƙad wasaina allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah hakika nayi wasici gare ku ga waɗanda suka zo kafin akan ku tsaya kan kiyaye dokokin Allah subhanahu wata'ala bayan wannan yayin uwa a yau muna yin juma'a wanda ya daidai da tara ga watan hudun musulunci shekarar hijira 1446 kudubar mu ta wannan yini a wannan masallaci nawa mai tarin albarka masjidu ummi na hawa da ke nan bayan doma a fadar jihar Gombe za ta yi magana ne game da wani babban aiki da ke kan kowa daga cikinmu iyaye malamai sarakuna masu mulki mawadata da dukkanin al'ummar musulmai to wannan aiki iyakan kowa da kowa wanda ba wanda aka ɗaukewa alƙalami cikin wannan aiki wannan aiki ya uwa shine tarbiyya tarbiya kula da shigi da ficin yara da matasa da saita su da daidaita su kan siratun lahil mustaqim wannan rashinsa ya haifar mana da ƙalubale mai yawa ya haifar mana da fadawa cikin haɗari da rashin samun nutsuwa da kwanciyar hankali a dukiyoyinmu da iyalanmu har ma rayuwarmu gaba ɗaya rashin tarbiyya ta kai ta kawo jama'a da yawa ba sa iya bacci na nutsuwa a gidajensu domin kowane motsi suka ji ransu zai iya ba su wani saƙo marar daɗi zai iya ba su wani saƙo marar kyau kuma wannan al'amari iya faruwa ne daga 'ya'yanmu sai ƙannanmu sai 'yan uwanmu ba wa an su bakin kabila ko bakin mutane wanda za su hauro daga wa'ansu jihohin ko garuruwa su zo suna mana wani ta'addancin mu ya mu ne kaga ashe ba shakka akwai alam na sakaci daga cikin wa'ansu daga cikin ba sa iya sauke irin wajibin da Allah ya dora musu a irin amanar da Allah ya ba su ta kula da 'ya'ya da kannai da wanda Allah ta'ala ya kaddara tarbiyyarsu tana hannunsu an yi sakaci ta wannan janibin sakacin mai yawa mai tsawo mai nisa wanda ya haifarwa da al'umma kalubale a dukiyoyinsu da rayuwarsu da iyalansu da rashin kwanciyar hankali da nutsuwa to mu sani ya yan uwa masu albarka cewa society namu na musulunci iya fuskantar kalubale da mushkiloli da kuma a abubuwa marasa kyau masu yawa masu girma musamman musamman a wannan lokacin daga cikin irin abin da mujtama al-islam yake fuskanta wanda yake zama barazana gare mu da zaman lafiyar mu da nutsuwar mu shine at-taqassir wal imhal fi tarbiyat al-awlad shine sakaci da kuma takaituwa matukar takaituwa game da tarbiyar yaran da Allah ta'ala ya ba mu amanarsu wannan sakaci da wannan takaituwa da mafi yawa daga cikinmu muke da wannan alam ɗin to ya fada ya sa mun jefa kanmu da iyalanmu da mujtama'in gaba ɗaya a cikin rayuwa mara kyau wa qad nattaja fi zalika al-inhirafu shari wannan zamewar tarbiyar da bayyana rashin tarbiya a gun da yawa daga cikin matasa ya sa gaba ɗaya mun zame mun karkace karkacewar mai tsanani ta faru gun matasa maza da mata sannan kuma aka samar da cutar da mahaifa ƙarƙashin wannan aka samu da yanke zumunta ƙarƙashin wannan da waɗansu daga cikin waɗannan na al'amura miyagu marasa kyau to babu makawa ‘yan uwa idan har muna so nutsuwar mu ta dawo mu samu kwanciyar hankali to babu shakka sai mun yi aiki riris da kowane janibi akan mu farfado da wannan abin da ya rubuje shine tarbiyyar yara da matasa to yaya za mu warware wannan matsala ta ina za mu fara abin mamaki za a ga akwai makaranti da yawa wanda ake koyar da addini da tarbiyya akwai malamai wanda babu dare babu rana suna ta magana akan tarbiyya suna ta magana akan saituwa da gyaruwa akwai abubuwa da yawa da yake zama kamar sabab ne ko in an dogara da shi an yi aiki da shi zai kawo mana sauƙin rushewar tarbiyya zai kawo mana kuma abin da ake so na ɗabbaka tarbiyya a cikinmu sai dai waɗannan abubuwa ba sa ba da sakamakon da ake bukata ga yawan mahaddata a cikinmu yara maza da mata da matasa ga yawan gun da ake ta'alimat karantarwa karantarwa karantarwa amma kuma kullum abin da ya shafi tarbiyyar baya yake ƙasa yake baya yake wannan abu ne wanda dukkan mai hankali zai samu kansa cikin damuwa zai samu kansa cikin rudu da tashi hankali har in kana da yara to in dai ba Allah ta'ala ya ma ta gomashin albarka ba to baka da kwanciyar hankali a wannan zamu komai zai iya faruwa ko a kansu ko abokansu jawo musu ko ƙawayensu jawo musu waɗannan al'amura sun zama ƙalubale mai tsanani a cikin wannan al'umma ga kuma yawan makaranti da yawan mahaddata da malamai amma sakamakon da ake zuwa samu baya kaiwa inda ake bukata to amma ya ‘yan uwa masu albarka idan mun dawo mun yi tadabburin alkur'ani mai girma mun sa shi a gaba mun ji wajen malamai mun karanta sun karanta sun mana bayani to za mu samu mafita cikin wani halin da muke ci domin shi alkur'ani mai girma iya zama sabab na warware wannan muskila da waɗansu su ma da yawa li'an alkur'an kalamu rabbil alamin domin shi alkur'ani magana ce ta ubangijin duniya gaba ɗaya kuma Allah ta'ala shi ne mafi sani game da yadda zai tarbiyyanci halittunsa gaba ɗaya domin alkur'ani shine ya ƴan uwa karanta shi da aiki da shi ake samun ikon canja wannan zuwa wannan ake canja mummuna ya koma mai kyau mu duba abin da ya faru kafin zuwan alkur'ani na kasancewar larabawa suna cikin rayuwa marar kyau marar tsafta amma zuwan alkur'ani da manzon Allah sai juya su suka zamto kudwa hasana abin koyi mai kyau a cikin al'umma wanda Allah ta'ala yake cewa wa dhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahatum bi ni'matihi ikhwana ku tana irin ni'imar da Allah ya bunku da can kuna abokan gaba da juna ba kwa shiri ba kwa ga miciji amma fa allafa baina qulubikum sai Allah ya hada zakatan ku karkashin manzon Allah da zuwan alqur'ani sannan sai ku zama to ƴan uwa ku kawaye gari ku zama ƴan uwa idan kun duba rayuwar sahabbai ƴan uwa suna da mabambantan kabilu da yare ku duba akwai quraishawa usul irin su Abubakar Umar Usman Ali wannan larabawa ne kuma quraishawa ne idan ka duba akwai mutanen farisa irin salman al-farisi akwai suhaib al-rumi mutumin italy akwai irin su bilal mutumin habasha amma duka da alkur'ani ya haɗa su ƙarƙashin manzan allah ya suka zama duka kamar uwa ɗaya uba ɗaya duk wannan bambancin ƙabilar da yaran da garin duk ƙur'ani ya kauce shi saboda idan muna so nutsuwar mu ta dawo kwanciyar hankalinmu ya dawo to dole sai mun sa wannan littafi a gaba mun karanta shi mun zaƙulo asrar na cikinsa wajen yadda za mu zauna da iyalanmu lafiya yadda za mu zauna da maƙotanmu yadda za mu zauna da iyalanmu mata mu tarbiyyantar da yaranmu yadda za mu yi kasuwanci yadda za a yi shugabanci yadda za a zauna a unguwa yadda za a warware matsaloli yadda za a yi sulhu dukkan wani al'amari wanda zai samu mu daidaito to ƙur'ani ya zo da shi to kun ga ashe abin da malam Bahaushe da magani a gonar yaro amma yaro bai sani ba duk wannan bala'in da ake cikin sa da rashin zaman lafiya da rashin kwanciyar hankali da za a haɗu gaba ɗaya a dunkule a ƙarƙashin Qur'ani ana karantawa ana bayani ana fahimta ana aiki to ka bawa wannan matsalar kankanin lokaci Allah zai tafi da ita domin inna wa da lahi hakku alƙawarin Allah gaskiya masaniya ƴan uwa masu albarka ita tarbiyya tana cikin mafiya fallar ayyuka tana cikin kuma abubuwan da suke kusantar da bawa zuwa ga ubangiji idan a domin da'awa ita kuma tarbiyya da'awa ce dole sai an kira a yi da da'awa ta kowace irin fiska a kira a gyara a gyara a kira a gida a kira a waje a kira a masallaci a kira a mimbarai makamantan waɗannan a kira a fagage daban-daban to dole tarbiyya tana da alam da kira sai an kira abu na biyu wa ta'alim tarbiyya dole ba za ta bi sai da karantarwa sai da ilmantarwa a zauruka ne a makaranti ne namu na zamani a gun ta'aliman ne darusa ne to dole tarbiyya tana da buƙatar ta'alim sannan wal nusi tarbiyya tana buƙatar nasiha nasiha kuma akwai ta ɗaiɗaiku akwai ta jami'i wani abokinka ne wani ƙanin abokinka ne wani amininka ne kaga iya wani abu mara kyau zaka ja shi kai da shi kamar da annabi nuhu alaihi salam ya yi irin wannan da'awar ya yi ta surru ya ɓuya da shi da wani iyamai da sai iya faɗa masu Allah to dole idan muna so tarbiyyarmu da mujtama'in ya dawo a saiti sai mun yi wannan sai mun yi tarbiyya ta suru ta ɗaiɗaiku sannan kuma a yi nasiha ta mujtama'i gaba ɗaya sannan kuma akwai irshadi nusarwa wani zai abu bisa kuskure bai sani ba wani zai abu bisa rahin sani wani yarinta wani zamewar kafa to karka ce ban kyale shi ai zai gane ai zai gane kuskurensa a'a idan ana haka tarbiyya ba za ta yi ba hasali ba a so ma aikata laifin wane ya kama hanyar laifi to nusar da shi imai irshadi nusar da shi to tarbiyya tana buƙatar wannan ya ƴan uwa masu albarka sannan wa amal tarbiyya tana buƙatar aiki sai an yi kamar ana yi sannan wa qudwa tarbiyya tana buƙatar kai ka zamto makofi mai kyau idan kana so ka bada tarbiyya to kai ma ana so ana ganin ka kana kaucewa abin da kake hanawa sannan kuma kana tsayuwa kan abin da kake bada umarni لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار إن فعلت ذلك عظيم أو كما قال cewa kada ka hana wani hali mara kyau kuma a ganka a kana aikata irinsa wannan abu ne abin kunya ne mai girma kamar ɗaya daga cikin mawaka ke faɗa ya aiwa allazina amanu lima taquluna ma la taf'alu to dole sai mun kimtsa ba za a ce dan kai kana malami ko ba tarbiya ba a ce ba ka aikata kuskure ba zai yi ba wannan annabawa ne da mala'iku suke da wannan sufa amma kaba'irai da abubuwan da mutane idansu zai kai kansa to a matsayinka na murabbi malami mai ba da tarbiya da wajibi ne ka sawa kanka ainihin kadarko game da irin wannan ka dinga taimakon Allah kuma ya tsaye da kai kan wannan layi dan ba abin da zai kubutar da kai daga shi dan illa ambatan Allah wannan iya da kyau kwarai da gaske ka zama qudwa hasana ga wanda kake baiwa tarbiya din wa nafa'u lil fard wal mujtama' idan aka yi haka to ɗaiɗaikunmu da mujtama'ar gaba ɗaya za mu amfani za mu samu amfanuwa daga cikin amfanin tarbiyya masani ya uwa masu albarka ‘ya'ya da Allah ya ba mu da dukkan wanda yake rayuwa ƙarƙashin mu amana ce kuma Allah ta'ala zai wa kowa tambaya bisa wannan amanar da ya bashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullukum ra'i dukkanin kuma kiwata ne Allah ya ba ku kiwo kuma kowa sai Allah ta'ala ya tambaye shi bisa kiwon da Allah ya bashi sannan kuma a cikin hadisin manzon Allah ke cewa rajulu ra'in fi ahli shi mutum magidanci iyalanka kiwo Allah ya baka matanka da 'ya'yanka da dukkan wanda yake rayuwa ƙarƙashin ka kiwo Allah ya baka ko manzon Allah ce sai Allah ya tambaye ka bisa wannan kiwo Imamul Ghazali Abu Hamid Allah ya masa rahama yace cewa asabiyu amana inda walidi shi yaro amana ce a gun mahaifansa ka haihu din kai ta ɗawainiya tun kafin auren da auren da haihuwar da renon yaron to duk abin nan da kake ka sani kuma wani abu mafi wannan girma shine amana shi a gabanka duk wahalar da za ka yi in ka yi sakaci wajen tarbiyya ka kuskure wajen rukun amana Allah ba zai barka ba sai ya hukunta ka abu ga masa gobe kiyama ni'ima ce baiwa ce kamar yadda Allah yake faɗa ba da haihuwa baiwa ce kuma ni'ima ce amma kuma amana ce amana ce amana ce in kai iyayenka za ta zama ma alkhairi a duniya da lahira za ka sha addu'o'i marasa iyaka yanzu kai sa'a ka haifi ma da shin qur'ani kai sa'a ka haifi malamin addini kai sa'a ka haifi shugaba adali mai kwatanta adalci kai sa'a ka haifi ɗan kasuwa mai tausayi a kullum bakuran da za su yi ma adoyi Allah ne kaɗai yawan yawan su a duniya to kaga ai sakamakon ba tarbiyya tun a duniya ake ganin sa ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan an sa ƴan aljanna aljanna za a daga matsayin wa'ansu daga cikin su akai su kololin matsayi ke so ya rab ya Allah wannan ta ina muka samu wannan matsayin aikin mu bai kai wannan ba sai Allah ki ce ai wannan iya cikin sakamakon addu'o'in ƴaƴanku da suke muku a duniya addu'ar da tana ƙarawa mahaifi matsayi a gobe alkiyama abun Allah to saboda idan mun ba su tarbiyya babu shakka zamu gari baraba ko manzon Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam idan an tashi alkiyama iyaye na mahaddatan alqur'ani da suka ba su tarbiyya za a musu rumfa daga cikin rumfar gidan aljanna a zaunar da su a ɗauko kayan adon gidan aljanna a sanya musu tun a filin hisabi har ana tambaya waɗannan wa'ada wasu waye annabawa ne ko shahidai ne ko waye sai manzo Allah ce mahaifa ne na mahaddatin alkur'ani mai girma to kun ga ashe aikin riba sama ba a duniya za a same ta ba sai an je gobe alkiyama mu dage kwarai da gaske kada mu yi sakaci da wannan wajen ba su tarbiyya shine imamul gazali yake cewa yaro amana ne a gun mahaifansa zuciyarsa tahira ce jauhara nafisa khaliya an kulli shay an kulli naqishin ita zuciyar yaro fara ce fes ba ta da komai a cikinta ba zane ba rubutu ba komai a lokacin da ka tsugunna Allah ya ma baiwar haihuwar yaro to kamar Allah iya cewa kamar littafi ne exercise ba komai cikinsa aka ɗauka aka baka idan tafiya ta yi tafiya an ga wannan littafi a cike da rubutun alkhairi to kai ne idan tafiya ta yi tafiya an ga wannan littafin cike da rubutun shari'a to akwai hannuka ciki musan da wannan yara ƙwaƙwalwarsu ba komai khaliya ne an kulle laƙishin ko ɗigo ko zane babu ƙwaƙwalwarsu da uwa da uba su ne za su zana musu su ne za su ɗasa musu idan alkhairi ya bayyana a gun yaro akwai gudunmuwar mahaifansa idan shari ya bayyana a gun yaro akwai gudunmuwar mahaifansa wannan gaskiyar magana kenan wannan gaskiyar magana kenan mu yi ƙoƙari mu sauke amanar da Allah ya bamu kada ‘ya'ya zama abin alfahari su zama abin daga ido da daga kai kuma alhali babu tarbiyya babu jin kai babu tausayi kar ya zamto ‘ya'yanmu su sun fita da wannan mu yi iyayenmu idan Allah ya ka iyayenka to ba zai kama ka cikin abin da ba za ka yi ba akwai annabawa kamar annabi Nuhu alaihi salam wanda Allah ya ba mu labari akwai ɗansa wanda bai bi shi ba kaga ba sakaci bane ba rashin kulawa bane kaddara ce ta Allah to idan kai iyayenka ka sauke wajibin da Allah ya dora ma yaron bai dawo kan hanya ba to baka da laifi a gun Allah mu sani ƴaƴan uwa masu albarka ita kokolwa ta yaro da Allah ya baka to qabila li kulli naqshin wa ma'ilin ila kana ma yamilu ilai duk abin da ka dora ta to anan za ta tafi idan ka karkata nan za ta karkato in awwada lil khayr idan ka sabarwa da yaron ka alkhairi ya ga alkhairi ya ji alkhairi ya ga alkhairi gidanka na sha alai wa sa'ada fi duniya wal akhirah to akan wannan alkhairi zai rayu kuma zai samu nasara a duniya da kuma lahira wa in awwada shar idan ka kuskure yaron ka ya saba da shiri tun a gidanka tun a gaban ka ya gano shiri kai sakaci kamar riko kamar rikon dabbobi to shar iya wahalaka zai taɓe kuma zai halaka abin da yake faruwa ke yara ƙanana yanzu da makamai suke yawo da wuƙaƙe da addina ‘ya'yanmu ne ƙannanmu ne sun zama bala'i da fitina unguwa su yi fashi su yi kwace su yi fyaɗe mummunan ɗabi'a ta maguzawa to yau gaci tana faruwa a cikin mu masallata da kwace da rashin tarbiyya da rashin imani a ɗauko wuka a nuna ma ka ɗauko wayar ka bayar ko a cika ma wukar nawa aka kashe akan wani ko a sare maka hannu ko a ma rauni ko a ma kaza ko a haura a ci mutuncinka a gaban iyalanka kaga ashe yaron ya halaka kuma ya halaka ya zama bala'i ya zama guba amma da an yi kokari tun iya karami ba komai wa kalwarsa ba komai an disa masa qur'ani da hadisan manzon Allah da tarbiyya to Allah zai tsare daga wannan bala'i duk malamin da ya gani yau babba ko tsaka-tsaki ko karami wallahi tallahi qur'ani da tarbiyyar malamai ce ta kashi inda yake yanzu ba a shago aka siyo masa ba wai certificate bane yake ba da tarbiyya sai an tsugunna gaban malamai da kuma gudunmawar iyaye sannan me wanda ya zama alkhairi cin al'umma ke zama dukkan malaman nan kuna ji suna faɗa an kai ni ku kaza na yi karatu malam kaza ya bani tarbiyya malam kaza ya mun kaza to shine ake tattala rayuwar ya zama alkhairi a gaba amma yanzu dan waye malamin sai islamiyyar ma sai ya ga dama ke so ka ba da muhimmanci kan karatun bokonsa nan da kake ɓata rai kake zara ido inda ce ba amma sai sati da je islamiyya ba ruwanka ai ta bugo ma waya wani fa bai zo ba su wani fa su je ba amma shi kenan ba abin da za ka yi iya can iya ƙwallon kafa da yara iya can iya guje-guje ba abin da ya dame ka ta wannan hanyar ake zama wancan mummunan abin da ake nufi ta wannan hanyar da kake rina ta ɗin duk wanda ya gyaru ya tarbiyyatu wallahi akwai gudunmawar ƙur'ani kuma Allah ya mana arzikin malaman Qur'ani ga sunan a cikin mu wa'ansu ma majana suke bada karatu free of charge ga sunan da yawa ko kawo musu yaran su yi su sun yadda aikin Allah suke aikin aljanna su amma mu kawo yaran mu tarbiyyantar da su zo na su karatu ba zamu yi to kaga ashe in abin ya lalace babu shakka akwai su kansu mu a ciki akwai su kacin mu bayan Allah masu albarka daga cikin manufofi na tarbiyya shine an yafta tifil ainihi منذ نشاته على امتثال اوامر الله yaro ya bude ido ya ganka kana kwatanta bin Allah a gidanka duk yaro idan ya taso to farkon abin da zai dauka a gun babansa da mahaifiyarsa in ƙarya kuke da kai da mahaifiyarsa walla da ƙaryar da zai taso in gaskiya kuke da rubun amana da ita zai taso kai kokarin bude mai ido da jin kunnansa ya fara jin alkhairi ya fara ganin alkhairi to sai ya zama wakilinka a waje ai dan gidan wane ne ai dan gwane ne a za mun ga alama ai mun ga alama mu da kama muna faɗar wannan ai dan gidan malam wane ne ai dan gidan wane ne a ai da gani akwai alama ya dauko alama to ba su mai aka aka bashi ba a gidan ya gani kuma kai ma an ka daure zaka iya wannan dole sai ka bashi wannan ya ga alkhairi tun daga gida sannan ya fara dabbaka shi a waje mu sani ya yan uwa kuma ka dinga nusar da shi abinda Allah ya haramta tun iya karami ka nusar da shi abu kaza haram ne abu kaza haram ne Ubangiji ya haramta addini mai haramta. Musani ‘yan uwa masu albarka ga misalai nan kaɗan daga cikin wanzu daga cikin annabawa da ba su yi sakaci ba, ba su zauna ba suna nusar da ‘ya'yan suna ɗora su akan gwadabi da ƙwarai. Annabi Ibrahim a.s. Allah ke ba mu labari game da shi. Rosa biha Ibrahim banihi wa Yaqub. Ya bani ya inna Allah hasafa lakum ad-dina la tamutunna illa wa antum muslimun. Annabi Ibrahim ya wasiya da shi wannan tsari na addinin musulunci. yi wa ‘ya'yansa, annabi ya kuma yi wa ‘ya'yansa, yake cewa ya baniya, ya ku ‘ya'yana ƙanana, inna la hastafa lakum dina, Ubangiji ya zaɓa muku addini, addinin musulunci shi ne zaɓin Ubangijinku zuwa gare ku, annabi Ibrahim ke faɗa wa ‘ya'yansa. Alata mutu na illa wa antum musulmi, kar kowa ya sake ya mutu face iya musulmi iya mai miƙa wa Allah wuya. Yanzu ka taɓa tara ‘ya'yanka musu wannan wasiya? ta ce musu Allah ya zaɓar mana musulunci kowa ya dage kar ya mutu a wata hanyar bata musulunci ba annabi Ibrahim Khalilur Rahman da kansa yake wannan kuma sai kayi addu'a akwai gunda yake cewa ji annabi Ibrahim alaihi salam ya Allah ka nesa da ni da ƴaƴana annu abdul asna akan bautar gumaka sai kayi kokarin neman tsarin Allah game da fadawa cikin shirka da sabon Allah da kai da ƴaƴan ka dinka sasu a cikin addu'a annabi yaqub alaihi salam Allah ke faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam am kuntum shuhada iz hadara yaqub al-maut iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'd annabi yaqub ya tare ƴaƴansa yace wa za ku bautawa bayan na mutu bayan na shuɗe ba kwa gani na a cikinku wa za ku bautawa qalu na abudu ilahaka wa ilaha abaika ibrahima wa isma'ila wa ishaqa ilahan wahida sai da wannan ta faru sanan yaqub ya samu kwanciyar hankali za mu bautawa mahaliccinka mahalicin iyayenka annabi ibrahima isma'il ishaq wa nahnu lahu muslimun za mu mun yadda za mu yi kamar sauya za mu musulunta za mu yi kamar sauya annabawa suke tare ƴaƴan suke musu wannan nasiha annabi yaqub annabi yaqub alaihi salam lokacin da ƴaƴansa za su tafi neman annabi yusuf alaihi salam zai dora su kan wata matsaya ta tauhidi da yake Allah ya musu zubi da sura da kyan halitta yace za ku tafi wancan garin amma kar ku shiga gaba ɗaya ta ko ba ɗaya wa qala ya bani la tadkhulu min babin wahidin kar ku shiga garin ta kofa ɗaya wa dkhulu min abwabin mutafarriqa ko rarrabu wannan tanan wannan tanan wannan tanan amma ke cewa ma uguniya ankum minallahi min shi hakan ba zai sanya ne wadatar da ku komai daga Allah ba iya so yi nuna masa yace duk abin da Allah ya kaddara ya sami ku ya sami ku amma wannan al'aqd bil asbab ne hakan ba zai hana in Allah ya so ya muku abin da ya ga dama ba amma kar ku shiga gaba ɗaya ta hanya ɗaya ta ƙofa ɗaya wadu kulu min abwabin mutafarriqa wa ma ugni ankum min Allah min shay amma hakan ba zai wadata da komai daga Allah ba inal hukmu illa lillah ku sani Allah hukunci iya gare shi gaba daya duk abin da ya zartar ya yanke to iya gare shi alaihi tawakkaltu hasalima ni ina faɗa mu ga Allah da dogara uba yake faɗa wa ƴaƴansa wannan madogara ta Allah kuma dukkan masu dogaro ga Allah za su dogara a gurguje ƴan uwa ga luqman hikima inda samu dan dan sa yake mai nasiha إنها إن تكن مثقال حبة من خردل تكون في سكرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله dan ɗana in ka je ka aikata shirka a cikin duwatsu ko sammai ko ka kurlo ƙasa ko mun ƙanƙantar zurbi har in Allah bai yafe ma bai ya tabi Allah sai ubangiji ya tsaye da kai ya nuna mashi a ranar alkiyama kai wa ɗanka wannan lokacin da zai tafi jami'a ka ce in ka jangwalo kan ka jangwalowa ka yi wa ‘yarka wannan ka tura tafiya zuwa kano yola kaduna ina ne abuja ka musu wannan tarbiyyar ɗanka ya gama jami'a zai tafi sabis ka zaune da shi gama wannan tarbiyyar ka kai shekarun balaga duk abin da ka jangalo kanka jangalowa kana da littafi mala'ika iya binka ni dai na yi abin da zan yi naɗuwa ka a hanya to sai da irin wannan sai kana sa su kana musu wannan duk abin da ka taɓo wallahi kowa ya karfi kifi gorarsa ne illa da kayo kanka kaiwa in zunubi kayo kanka kaiwa haka luqmanu yake maki faɗa wa ɗansa ya ci gaba da ce masa ya buna ya qimi sala ka tsai da sallah wa amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar ka dinga kokarin ko umari da kyakkyawa kana hali da mumuna sai ce wasbir ala ma asabaka kai hakuri cikin duk abin da zai same ka mara kyau inna zalika min azamil umur ya ci gaba da ce masa wala tusa'irka dakalin nas ai kada ka dinka kautar da fiskarka kana yi wa mutane girman kai da takama Allah baya san wannan inna Allah la yuhibbu kulla muqtalin faku wa qasir fi mashayika wa min sautika ai tawassat fi mashayika kai tafiyarka ba faka faka ba ba kuma sulo ainin kamar mace ba kai kamar kana yi amma kai cikin nutsuwa haka da uba yake wa da nasiha annabi yake wa yasa nasiha Allah ta'ala ya taimake mu yi mana albarka ya ba mu ikon sauƙi wannan nauyi da ya dora mana misali ya uwa akwai wani aiki mai girma da Allah ta'ala ya fara shi da kansa kuma ya umarci mu yi shi inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita wa anta barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allah ka taimake mu Allah ka ji kanmu ka ji kanmu haifan Allah ka ji kanmu Allah ka ji kanmu haifan Allah ka sa da mu da su aljanna ce ba kuma Allah ta'ala ka tarbiyyantar da mu da zuriyar mu Allah ka dora mu a tafarki madidici ya rabbal alamin Allah duk abin da ya baci daga gare mu Allah ka ba mu ikon gyarawa Allah abin da ba za mu iya bai Allah kai mana shi ya Allah Allah mu masu rauni ne mu magajiya ne a gaban kai Allah ka tallafe mu ya Allah ya Allah ka yi riko da hannayen mu ya Allah Allah kar ka bar mu durkushe gaba ɗaya mu ya Allah ya Allah ka yi riko da hannun wajen ceto mu bisa irin wannan halaka da take fuskantar mu ya Allah ya Allah ka yi wa kasar mu albarka ya Allah ka yi wa garuruwan mu albarka ya Allah ka zaunar da mu lafiya ya Allah duk inda ake samun fitina da tashin hankali ya Allah ka yi zaman lafiya a gurabin ya Allah mu kuma Allah ka mana arzikin zaman lafiya da nutsuwa da kwanciyar hankali kuncin rayuwa da ake cikin sa da matsi ya Allah ka mana karshen sa ya Allah ya Allah duk inda matsalar take Allah ka fi kowa sanin ta ya Allah ya Allah kai maganin maganin wannan matsala ya Allah kai mana maganin wannan matsala ya rabbal alamin ya Allah abin da ya dame mu ya Allah kai mana maganin sa ya Allah marasa lafiyar mu ka basu lafiya mu kuma ƙara mana lafiya da imani Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تهمل علينا إسرا كما عملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تهملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا يا مولانا انك انت الغفور الرحيم عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا الى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله